من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمنا الحكيم اللهم انفعنا بنفعنا وزدنا علما بارك السلام عليكم ورحمة الله بركم الأسكرة الكافي ناء الإمام رحمه الله وانا مسلاتي من البركة مسلاتي انديمي اسلامي yau muna bakwai ga watan sha'ban 1440 hijirar ma'aiki sallallahu wanda ya dace 21 ko ga watan uku shekara 2020 a satin da ya gaba kawo matsalar kula da bawa da hakokin bawa matsaloli na haƙoƙin dabbobi kula da su da rashin wa bi fi rukubiha alaiha fa innaha ajam la tashku wa hiya min milki fi kulli kabir هذا صلى الله الإنسان إليها إليه إلى رسول الله ما جمل يجي أمره بالإحسان إليه أو أو ولا يحمل على الدواب ولا ظهورها كراسي ولا تقلد الأجراس إلا أن تكون تهيبا للعدوان ولا تستعمل ليلا إلا أن يروها عنها نهارا والتحريش بين البهائم مكروه بالدواب في ركوبها في ركوبها wajen hawan su ka haukan dabba ka tausaya mata arrif mata kada ka takura mata kada ka dora mata kada ka sa ta raku dogi ko jaki to ka tausaya mata kada ka dora mata kayan kada ka ce wannan da aka dora mata yayi musamman jaki a yi mata lodin da ya fi ƙarfinta dukkiyar da ke tafiya to malaki cewa hukuncin wannan a tausaya mata wajen hawan ta kaya wajibin wajibin ya kawo anan malam yana nufin sunna ce mai ƙarfi to amma alal hakika za a duba irin yadda kai kayi mu'amala da ita idan ka cutar da ita wajen hawa kanta ko ka wannan haramun ne tausaya mata ta yadda ba za ka daura mata kayan da ya fi ƙarfinta har ta cutu ba wannan waje an gane za ta zama sunna akwai halin da tausayawar za ta zama wajibi idan ya zama matsala cutarwa ga dabba kaga anan tausayawan tausayawar ko kai za ce sunna au ice fa'innaha ajam domin ita dabba ba ta magana ajam shine duk abin da baya magana shine ajam ba ta iya ba za ta iya ta koke ba ya yi nauyi a rage min ba ce da kai wannan tafiyar ta yi sauri da yawa da Allah a rage wannan tafiyar ba ta da wannan baki saboda haka kai za ka lura wannan tafiyar ta fi ƙarfinta wannan kayan ya fi ƙarfinta sai ka rage mata ka tausaya mata wahiya ita dabba min milkil yamin yana daga cikin abin da damar mutum ta mallaka mana mallaka ce dukiya ce da ka mallaka saboda haka ka bita da hankali ka tausaya mata kada ka takura mata hadisin sahal ibn al-hanzaliya wanda imam abu dawud ya rawaito shi wannan sahabi sahal yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta wani raƙumi ramamme cikinsa har ya je da bayansa ya rame gaba ɗaya sai manzo Allah da ya ga haka sai ce ittaqullaha fi hadhihi albaha'imil mu'jama ku ji tsoron Allah dangane da waɗannan dabbobi almu'jama wanda ba sa iya magana Allah wajen mu'amala cutar da su kada ku dora musu abin da ya fi ƙarfinsu manzo Allah ce farkabuha salihatan ku hauta ku hau dabbobin nan salihatan a lokacin da wata suna da lafiyar da za a hau su wa kuluha salihatan ku yanka ku ci a lokacin da ya dace a yanka a ci to mahallu shahid ittaqullaha fi hadhihi albaha'im almu'jama wanda shine abin da malam ya kawo fa innaha ajamun la tashku domin dabbobin na ba sa iya magana ba su da bakin magana to saboda haka kada ka dora wa dabbarka kayan da ya fi ƙarfanta haka nan kuma kada ka hauta ka yi tafiyar da ya fi ƙarfanta mana yake cewa wafi kulli kabirin rotbatin ajir a cikin kowace hanta danya wafi kulli kabirin a cikin kowace hanta rotbatin danya ajirun akwai lada ma'anar wannan duk abin da yake yana da rai mutum ne ko bawa ko dabba musulmi ne ko ba musulmi ba idan ka kyautata masa ka yi masa alkhairi ka taimaka masa akwai lada a ciki an fahimta malaki cewa haza qawlu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne malam ya dauko daga ya takaita ne daga hadisin da yake yana da dan tsawo hadisin Abu Hurairata wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato wani mutum yana tafiya a cikin al'ummomin da mutanen da sai ya ji kishirwa mai tsanani yana cikin tafiya sai ya samu rijiya ya sauko cikin rijiyar ya sha ruwa ya fita da ya fita yana tafiya sai ga wani kare yana wato lallage yana latsar ƙasa saboda tsananin kishirwa sai wannan mutumin ya ce wannan karan fa yana jin kishirwa irin kamar yadda yake nema na ji kishirwa mai tsanani saboda haka sai sake koma cikin rijiyar ya dibi ruwa da huffinsa da takalminsa sawu ciki ya rike da bakinsa ya hau ya fita ya baiwa wannan kare ya sha to fa shakara Allahu lahu fa ghafara lahu sai Allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa saboda wannan kare saboda ya taimaka wa kare Allah madaukakin sarki wato ya gafarta masa to shine sahabbai suka tambaye shi ya rasulullah wa inna lana fi hadhihi al-baha'im al-ajra wadannan dabbobi da ba sa magana kare akuya doki raƙumi idan muka yi musu hidima muka ba su abin muna da lada sai manzan Allah ya ce fi kulli kabidin ratbatin ajr kowace hanta duk abin da yake da hanta fi kulli kabidin ratbatin ajr kowace hanta danya akwai lada a ciki ma'ana duk abu mai rai sawa'un mutum ko dabba ko bawa idan kai masa alkhairi Allah subhanahu wata'ala zai baka lada a wata riwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato a kare ne yana zagayawa kusa da wata rijiya na buƙatar ruwa kishirwan kaɗan ya kashe shi kaɗan ya mutu saboda kishirwa to sai wata karuwa mazinaciya ta ga wannan karen ta cire hoffunta ta debi ruwa ta baiwa wannan karen Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mata karuwa mazinaciya mazalla ce baghiyun min baghaya bani isra'ila an santa da wannan da karuwanci ko za a yi musu magana su dakatar da wannan aikin nasu su dakatar sun gama karatunmu wata karuwa daga cikin banu isra'ila an santa da wannan an santa da zina amma saboda taimakawa kare da ta yi a sanadiyar wannan alamu da sarki ya gafarta mata ta samu gidan aljanna dabba amma karuwa ce mazinaciya ta taimakawa kare wato muhimmancin wato wato ceton duk abin da ke da rai inda dabba kare za a yi masa haka a samu lada a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ina ko idan mutum ya taimaka wa ɗan adam irinsa yana cikin matsananciyar bukata me zai samu a gurin Allah subhanahu wa ta'ala kaga ladar tana da girman gaske to shine ma yake cewa hadha qawlu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne sai yake cewa wa idza kana fil ihsani ilaiha ajrun idan ya zamana idan an kyautatawa kare za a samu lada ko idan an taimaka wa dabba idan an kyautata wa dabba za a samu lada fakadhalika hakanan fil isa'ati ilaiha idan aka munana mata aka musguna mata aka cuce ta aka zalunce ta wizrun akwai zunubi a ciki in ka kyautata wa dabba ka samu lada idan ka musguna mata saboda kana ganin ba ta magana ka ce dabba ce kai ta dukanta ba ka ba dalili kai ta dukanta to sai Allah ya rubuta maka zunubi ba ta da bakin magana amma Allah ya san cewa ka zalunce ta gobe kiyama sai a kama ka da laifin wannan ranar kaza da kaza kai ta dukan jakinka babu gaira ba dalili saboda haka an rubuta maka zunubi kaza da kaza wani adalci na addinin musulunci abdullahi bin umar Allah ƙara masa yadda yake cewa ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada musu ko ya fada akan kinwa Allah subhanahu wataala ya azabtar da wato azabat imra'atun hirratan wata mace ta gano wata kinwa azaba ta rike ta har kinwan ta mutu bata bata abinci ba bata bata ruwa ba har kawai ta kama kin wannan ta daure ta ta kulle ta babu abinci babu ruwa har kin wannan ta mutu manzo Allah sauki cewa ita bata shayar da wannan kyanwan ba kuma bata bar wannan kyanwar ta je ta nemi abincinta da kanta ba a sanadiyar wannan Allah madaukakin sarki ya sa ta cikin wuta kyanwa fa ta rike ta ba abinci babu ruwa wannan kyanwar ta mutu saboda tsananin yunwa da kishirwa a sanadiyar wannan Allah ya sa ta wuta to yana ke mutumin da yake ya zama tu sanadiyar mutuwan wani ko kuma aikinsa shi ne ya ta neman mutane ya ta kashe su ba da wani aiki duk wayawan garin nan tunaninsa ina zai zai ya kashe mutane duk wayawan garin nan da safe da azahar da yamma da daddare shi tunaninsa ina zai ga dan adam ya kashe ta wannan ya zai da kansa gobe kiyama ta ya zai tsaya gaban Allah da kyanwa aka rike ta babu abinci babu ruwa ta mutu a sanadiyar wannan aka shiga wuta to Allah samu dace masu kashe mutane Allah ya ganar da su Allah ya sa su gane su tuba abu hurraita Allah ya ƙara masa yadda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce قرصت نملة نبي من الأنبياء أسكن بنو إسرائيل ترورو وطايا تشيجي وانا النبي سأل نبي يفساتا فأمر بقرية النمل فأحرقت sai ce tururuwan da suke gurin ramunsu gaba ɗaya a sa wuta a ƙona suna da yawa ko tururuwa ɗaya ta cije ta sai sai duk tururuwan da ke gurin ramin nan gaba ɗaya mazai ce ƙarya alƙarya guda aka sa wuta aka ƙona sai Allah ta'ala fa'auha Allahu ilai Allah ya masa wahayi Allah yake faɗa masa ya kai annabinmu an qarasat qanamlatun dan tururuwa guda ɗaya ta cije ka ahrakta ummatan min al-umam ka ƙona al'umma sukutum daga cikin al'ummomi tusabbihu wannan al'ummar tana tasbihi ga Allah al'ummar da tana tasbihi ga Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu dan turuwa guda daya ta cije ka kaje ka kuka kona al'umma gaba daya suna tasbihi ga Allah kaga annabi ne amma ya tsira annabin Allah ne amma sai da aka zarge shi ya kona tururuwa ka yanzu tururuwa ka taka ka wuce ba komai bane kana gani cinyaka ka taka ka wuce ko kiyashi ka taka ka wuce kana gani ba komai bane kwaro karama ka taka ka wuce kana gani ba komai bane ba gaira ba dalili to annabi ga abin da aka faɗa masa dabba amma sai da Allah subhanahu ta'ala ya magana to duk wannan yana tabbatar da fadin malam wa idza kana fil ihsani ilaiha ajrun idan ya zama na wajen kyautatawa dabba za samu lada fa kadhalika fil isaati ilaiha wizrun haka nan idan aka musguna mata aka cuce ta akwai zunubi a ciki malam kita wa qad shaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jamal da hakika ya kai kuka wurin manzan Allah jamalun wani raƙumi anna sahibahu cewa mai gidansa yuji'uhu ainihin zamma ce ba fataha ba na ga gurina yuji'ahu fataha ya kawo yuji'uhu yana sa shi yunwa yana barinsa da yunwa baya ba shi abinci fa'amarahu bil ihsani ilai sai manzan Allah ya umarce shi ya kyautata wa raƙumin أو يبيع أو يبيع أو يبيعه يبيعه ko kuma ya sai da shi wannan ma'ana a takaice ya kawo ya zo a cikin sunan abu dawuda da al-musna na imam ahmad da sauran littattafai na sunna daga hadisin abdullahi bin ja'afar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya goye ni akan abin hawansa wata rana muka shiga cikin wata wani lambu wato na ansar sai ci ga wani raƙumi yana tsaye da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fara nishi ya kuma idanunsa suka yi hawaye raƙumi ne da manzan Allah ya shiga wannan gonar wani lambun ga raƙumin yana tsaye da ya ga manzan Allah sai ya fara nishi kuma wato idanunsa suka yi hawaye raƙumi ne sai manzan Allah sassanama sai ya zo gurin raƙumin ya shafi ya ajiye ya shafi fara shafar bayan kunnensa zifirahu bayan kunnensa ko kuma kusa da wuyarsa ko kusa da ƙeyarsa manzan Allah ya sa hannu yana shafa sai wannan raƙomin ya bar nishin da yake sai ya shiru faƙala sai manzan Allah ya ce man rabbu hadal jamal liman hadal jamal wannan raƙomin na waye ina mai raƙomin nan faja a fata min ansar sai ga wani saurayi daga cikin ansar ya zo sai ce ya rasulallah sai ce wannan raƙomin nawa ne sai manzan Allah ce da shi afala tattaqillaha fi hadhihi albahima me yasa ba za ka ji tsoron Allah ba dangane da wannan dabbar ka ji tsoron Allah akan wannan dabbar allati mallakaka Allahu ilayyaha Allah ne subhanahu ta'ala ya mallakar maka da ita Allah ne ya baka ba karfin ka bane ina maganar karfin da komai ne lokaci guda ya taka kai tafiyarsa Allah ne ya sa ka a hannunsa ya sa shi a hannunka kana sarrafa shi ina za a yi a kwatanta ƙarfin rakumi da ƙarfin ɗan adam ba zai yi ba amma kana sarrafa shi wannan iko ne na Allah Allah ne ya damka shi a hannunka sai ke cewa fa innahu shaka ilayya ya kawo mun kuka ne annaka tuji'uhu kai kana barinsa da yunwa wa tud'ibuhu kuma kuma kana sa shi wahala kana wahalar shi kana sa shi abin da yafi karfinsa to shi yasa ya kawo kuka guri na ya kai manzo Allah ya fahimci raƙumi wannan mu'jiza ce ta manzo Allah kun ga anan wato dabba ma ta san manzo Allah mai tausayi ne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin manzo Allah ya mai tausayi ne kuma manzo Allah ya share masa hawaye ko ba haka ba sai da ya tambayi waye mai raƙuma manzo Allah ya faɗa masa laifinsa kuma ya masa wa'azi ya ji tsoron Allah zuwa gaba ya gyara ta duk wannan fa akan dabba fa ya ummu musulmi akan dabba fa ina ko mutumin da yake yana musguna wanda yake karkashin sa matansa da yaransa wasu ba sa ciyar da matansu ba sa ciyar da yaransu mutum ya tafiya ya bar matansa da yaransa ita uwa ta yi da wainiya ta ji ta wahal da kanta ta yi bara ta yi roƙo ta ciyar da kanta da yaranta shi mijin yana nan a kwance babu ruwansa an masa magana ina ruwana gobe kiyama ya zai da kansa inda dabba dabba aka bata da yunwa bala'i ne hatsari ne ina ko dan adam dan adam ma wanda yake cinsa da shansa yana kanka mata da yara da iyaye kuma da yawa suna sakaci akan wannan da yawa ana zalunci ko mutum ya sake mace ya bata da yara ba ruwan shi saboda tausayi irin na uwa ta yi buga-buga ta shiga nan ta shiga can dole ta san ta yi abin da za ta yi domin ta ce da yaranta shi yana gani kamar ya haye to irin wannan mutane su shirya gobe kiyama za su yi bayani ranar da yake nadamar ba za ta yi amfani ba mana yake cewa kar shaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jamal anna sahibahu يجيعه فأمره بالإحسان إليه أو يبيعه فننسى أو يبيعه na bi hadisan ban ga inda manzo Allah ya ce ya sayar ba manzo Allah da abin da ce da shi afala tattaqillaha fi hadhihi albahima allati mallakaka Allahu ilaiha iyaha wanda shi abin da manzo Allah ya fada amma ko kuma ka sai da ita iya bincike na ban ga a cikin lafazin hadisin ba an gane amma malaman fikihu fuka hawo sun kawo cewa idan mutum yana da dabba ya kasa ciyar da ita ko ya ƙiya ciyar da ita to shugaba zai umarce shi ya ci gaba da ciyar da ita idan ya ƙi ya sa shi bisa ga tilas ya rabu da wannan dabba in ma ya sayar ko ya ba da ita ga wani kyauta ko dai wani abu amma alkali ba zai bashi ya ci gaba da rike wannan dabba kuma baya bata abinci ba kamar mai muktasar ya kawo cikin wannan cikin muktasar khalif duk mutumin da yake yana da dabba baya bata abinci wanda zai ishe ta to za a umarce shi ya sai da ita ko ya bada ita kyauta bisa ga tilas dole alkoli alkali zai tirsasa masa idan yaki alkali sai ya karba ya sayar da karfin kotu dabba kenan fa dabba mala yake cewa wala yahmilu ala dawabi akthara min taqatiha kada mutun ya dora wa dabba akthara min taqatiha abinda ba za ta iya ba wala yahmilu ala dawabi akthara min taqatiha abinda ba za ta iya ba wala ya zuribu wujuhaha kuma kada ya daki wato fuskokin dabbobi wala ya zuribu wujuhaha kada ya daki fuskokin dabbobi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya hana a daki fuska ko da fuskar dabba ce kamar da ya zo a hadisin jabir manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ga wato wata dabba wato an sa mata alama da wuta a fuskanta tunda masu dabbobi suna sa dabbobi su alama su sa karfe cikin wuta zai su sa alama kowane garke da irin nasu alama da an ga cewa an sace wani dabban wane ne ko dabbarsa ta bata ko shanunsa ko sa'adinsa ya bata duk inda ya gani ya san cewa wannan dabbarsa ce kuma mutane ma za su gane to sa alama a jiki banda fuska ya halatta in akwai bukata saboda tsare dukiya an bada wannan dama amma ba yadda ba a sa alama a fuska da wuta to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga wata dabba an sa mata alama da wuta a fuskanta har hancinta yana hayaki saboda tsananin wutan da aka sa mata hancinta yana hayaki manzan Allah ya ga haka sai ce la'ana Allahu man fa'ala hadha Allah ya tsinewa wanda yayi wannan dabba fa in uwa kuna fahimtar maganar dabba jaki ba kashe ta aka yi ba an sa karfe da cikin wuta aka sa fuskanta hancinta na hayaki saboda tsananin wutar sai manzan Allah ya ce wanda yayi wannan Allah ya tsine masa sai mazala ce kada ɗayanku isa wa dabba alama a fuskanta wala ya duribannahu kuma kada ya daki fuska to yana ka wani mutum abu kaɗan sai ta marin yaransa a fuska abu kaɗan fa mari a fuska yaranka abu kaɗan fa mari a fuska wani haramun ne fuska guri da mai girma domin fuska akwai ido akwai hanci da baki kuma ana ajiye wajen sujada saboda Allah wannan guri ne mai daraja gaba ce mai daraja bai halatta a dake ta a dake wannan gaban ba to shi yasa malaka cewa wala yadribu wujuhaha bai halatta mutun ya dake fuskar dabba ba wala tutakhadhu ظهورها ولا تتخذ ظهورها كراسي ولا تتخذ بذا الكيبا بذا أدوكا با ظهورها bayan dabbobi karasi kamar kujera abin zama ka tsaye da dabbarka ko dokinka ko raƙuminka ko jakinka ka zauna a kai kana ta hira ba tafiya za ka yi ba kuma ba wai larura ce ta sa ba akwai gurin zama a ƙasa akwai gurin tsayuwa haka kawai da kace wannan dabba sai kawai ka tsaye da ita ka hau ka zauna a kai kuna ta hira to an hana wannan idan bukata ce ta sa guru a kucabi babu gurin tsayuwa babu gurin zama ba samu gurin tsayuwa ba saboda cinkoso ko wani abu saboda bukata ya halatta kai ta zama ko ka tsaya akan dabbarka amma babu bukata kana da gurin tsayuwa a ƙasa kana da gurin zama haka kawai kace ai wannan ai dabba ce ka zauna akan ta to kada ai haka hadisin Abu Dawuda daga hadisin Abu Hurairah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa iyyakum an tattakhidhu dhuhur an tattakhidhu dhuhura dawabikum manabir ku hattara da ku riƙi bayan gadon bayan dabbobinku kamar mimbari mimbari ba ana tsayuwa akai ba ana zama akai ba mimbari na inda za a yi hudu ba ranar juma'a liman zai tsaya akai kuma ya zauna akai ba to maza Allah ce kada ku maida wato gadon bayan dabbobinku tamkar mimbari ku tsaya akai ba gaira ba dalili ko ku zauna akai ba gaira ba dalili kuna ta hira sai mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa fa inna Allah domin Allah madaukakin sarki innama sakharaha lakum ya hore muku dabbobin nan lituballighakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shaqqil anfus domin dabbobin su dauke ku su kai ku guraren da ba za ku iya zuwa ba sai da wahala guri mai nisa ba za ka iya zuwa ba sai ka hau doki ka je ka hau jaki ka je ka haura kumi ka je ko kana da kayayyaki da ba za ka iya ɗauka da kanka ba sai ka ɗaura wa rakuminka ka ɗaura wa jakinka ka ɗaura wa sa don wannan Allah ya mallakar muku dabbobin nan ko don ku yanka ku ci dabbar da za a ci amma ba don haka ba haka kawai ba gaira ba dalili ka ce wannan dabba ta ce ka tsare ta ka ɗaure ta ka hau ka zona kana ta hira manzo Allah ya hana don ka shiga hakkinta ka yi amfani da ita ta hanyar da ba don wannan Allah ya halicce ta ya mallakar maka da ita ba. An fahimta? To Allah samu dace. Wala tuttakhadhu zuhuruha karasi wala tuqalladu al-ajras ba za a rataya mata wato kararrawa ba wannan bayani ya gabata wannan mun kawo hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan إلا أن تكون بدار الحرب إلا أن تكون بدار الحرب sai idan wato dabbar ta kasance ne a darul harbi garin da ana yaƙi garin kafirai darul harb shine garin kafirai wanda kuna yaƙi da su garin kafirai wanda kuna yaƙi da su wanda babu sulhu tsakaninku da su babu zaman lumamana tsakaninku da su shine darul harbi kun je garin kafare ku to idan kun je a wurin tayawa dabbobi kun kararrawa tahayyuban lil udwani domin ku baiwa makiyanku kwarjini siganku da kwarjini babu laifi duk abin da za ka yi ka cika idan makiyinka da kurjini yana da kyau ba hana ba matsukar abin ba haramun bane to shi yake cewa illa an takuna bidaril harbi tahayyuban lil udwani domin a nuna kurjini ga makiya siganku da kurjini yake cewa wala tusta'malu laylan ba za a amfani da dabbobi cikin dare ba illa domin su ma dabbobin dare lokacin hutawa ne ko ba ka bane sun suna bacci cikin dare lokacin hutunsu ne to kada da safe zuwa magariba kasa ta aiki dabbarka sannan cikin dare ma ba za ka bata ta huta ba tana aiki 24 hours ba daidai bane kana da sa kana da jaki tana aiki 24 hours ba daidai bane shine malaki ce wala tusta'malu laylan ba za amfani da ita ba ba za a sa ta hidima ba cikin dare illa an yi rawuha an naharan sai dai idan yana sa ta hutu a wuni idan ka sa ta cikin dare ta aiki da idan gari ya waye da safe kuma me gabbata ta huta amma ka sa ta aiki cikin dare gari ya waye ta ci gaba da aiki ta ka cuce ta to wannan a nan ma maganar wadda suke da masu gadi suna da direbobi wani direbarsa ba ya da sakat da safe ya kai yara makaranta ya zo ya kai shi aiki ya kai matarsa unguwa ya dawo ya je kasuwa ya yi cefa ne ya dawo lokacin doko yara makaranta yi ya je doko yara ya je doko matarsa shi ma ya je doko sa da yamma kuma za a je ziyara a fita a je ziyara haka nan an yi magana ba ina biyan sa kuɗi ba kana biyan sa kuɗi amma ai akwai haƙƙi na bil'adama ai akwai haƙƙi na bil'adama mun dabba aka ce a ba ta dama ta huta dabbar mallakar ka ce gaba ɗaya shi dan adam da ka ɗauke shi aiki ka ya mallakar maka ne da wata manfa wani amfani nashi ba ka sayi shi ne gaba ɗaya ba dabbar da ka mallake ta gaba ɗaya ma aka ce gaba ta dama ta huta ina ko dan adam da yake yes ka sayi wani service nashi ka sayi wani service nashi wanda wata hidima tashi yana maka wata hidima dan kana bashi naira dubu goma ko sha biyar ka ashirin ka ta cin zarafinsa to yana bu zai kyau wala tusta'malu laylan illa an yurawwiha anha a naharan sai matsala ta gaba wala yahillu habsu bahimatin baya halatta tsare dabba marbutatin wanda take daure an sirji ga sirdi to na ta juya tunani domin in fahimci malam me yake da nufi da wannan gaskiya ba abin da ya bayyana gare ni kuma na duba sauran tafan malikiya ban ga wanda ya kawo wannan mas'alan ba wala yahillu bi halatta ba habsu bahimatin tsare dabba marbutati wadda take da wure an sirji gabarin sirdi to saboda haka aje a tunani zuwa sati mai zuwa ku zuwa karatu mai zuwa in Allah ya san an fahimci wani abu ko kuma Allah ya san ni ma na samu na fahimci wani abu sai mu tattauna ta a ji a yi tunani a kai haka malam ya kawo an fahimta domin harka ilimi ba a yi mata garaje harka ilimi ba a yi mata garaje kuma ba zai kace malam ya yi kuskure a nan ba kace kai dai baka fahimta ba kawai wace ba mu fahimta ba yana sha akwai abin da yake nufi an gane sha a ji a ƙara nazari a kai والتحريش بين البهائم wato ziga dabbobi tahrish shine ziga hada dabbobi zaburar da dabbobi su fada a hada zakara da zakara su fada ka zo da zakararka ni ya zo da zakara ta in hada su fada ko ka zo da ragonka kai ka zo da ragonka ce wanne yafi karfi a hada su ta gobzawa su ta karo ko sa da sa a ziga su a zaburar da su a hada su su fada mana ce makaruhun makaruhi ne amma zance mafi karfi haramun ne ya bi karfin makaru don me domin za a cutar da su ne ba gaira ba dalili ku ne kuka sa su za su cutu za a ga irin wannan har ana competition da wannan a wasu ƙasashe waɗanda suke da bana musulmi sai gaji wannan dabbar ta yi jini an karya mata wani bangare da kaho wannan dabbar ta soki wannan da kaho sai gaji tana ta jini amma duk da ka suna ta faɗa jama'a sun kallo suna tsaye suna kallo kuma dabbobi da masu rai ba gaira ba dalili don a yi musabaka a nemi kuɗi da kwan a gasa a nemi kuɗi da wannan wannan cutarwa ce cutar da abin da ke da rai shi ne malifa ka zalika fil isa'ati ilaiha wuzna wannan akwai musguna musu akwai musguna wa dabba a ciki malace makaruhun ne amma haramun ne saboda cutarwa ce cutar da dabba ce ba tare da wani dalili ba akwai hadisin ibn abbas yake cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an at-tahrishi bainal baha'im manzo Allah ya hana a hada dabbobi fada to amma hadisin malamai suka ce isnadinsa akwai magana amma ko wani hadisin bai inganta ba sauran dalilai na shari'a da ka'idoji za su nuna haramcin wannan domin ka sa dabba ta cutu ko ka sa dan adam ya cutu ba tare da wani dalili ba ba tare da wata larura ba haramun ne sai kun cutar da dabba tukuna za ku yi farin ciki sai kun sa dabbobi sun sha wahala sun cutu kafin ku samu kuɗi wani haramun ne kowane hadisin aka ce akwai magana kan a cikin isnadinsa amma wannan abin ba daidai ba ne wasu malamai masun haka ito ittifakin malamai cewa wannan abin haramun ne wasu malamai sun haka ito ittifaki cewa babu saɓani tsakanin malamai cewa wannan abin haramun ne ba mamaki fannin malamai kuruhun a nan haramci yake nufi domin sa'ari manya-manya malamai musamman magabata sukan yi itilaƙin makaruhu amma haram ake nufi ana samu wannan suke wani abin makaruhi ne amma haramun suke nufi domin wannan ya fi ƙarfin a ce makaruhi kawai abinda dabba za ta daki wata dabbar har ta yi jini kila ma ta zama sanadiyar mutuwarta ya fi ƙarfin wannan makaruhi haramun ne wannan to duk wannan fa waɗanda matsaloli malam da ya kawo ba su ne gaba ɗaya hadisai da hukunce-hukunce da suka shafi dabba ba wannan kaɗan ne muka kawo hadisai suna nan da yawa masu malamai sun yi rubuce-rubuce da yawa hukukul hayawan fil islam hukukul hayawan fil islam hakkokin dabbobi a cikin musulunci wasu suraye ma wasu sunaye ma wasu surori na alkur'ani an samu sunan me suratul namli suratul nahli suratul an'ami suratul baqara suratul ankabuti suratul fi wata a musulunci hatta dabba na da matsayi na da haƙƙi duk an tsara su ba yadda a cutar da su ba akwai hanyar da shari'a ta yadda kai amfani da ita wa idza zabahtum fa ahsinu dhib wa idza qataltum wasinu qatla wal yuhidda ahadukum shafaratahu wal yurih dhabihatahu hatta kaga wajen yanka zaka yanka dabba to ka tausaya mata ka dauki ka samu wuka mai kaifi farar da ka yanka ta kar ka dauki wato wuka mara kaifi ka zo kana ta abin nan ki kana kana wahal da ita ba daidai ba hatta wajen yanka ka zama mai tausayi to duk masu cewa yanzu a turai kaje akwai masu kungiyoyi na kare hakkin dabbobi har wani sa'adi abin nasu akwai wauta a ciki su ba sai da a yanka dabba ba akwai masu wanda ra'ayi ta duk wani hauka suke yi addinin musulunci ya riga su wajen magana haƙƙin dabba har idan sanadiyar dabba ka shiga aljanna sanadiyar dabba a sa ka wuta duk addinin musulunci ya riga su sai abu na gaba malam yake cewa bayan ya nuna haramcin wato tunzirar da dabbobi ko wato hada su fada ke wata harishi bainul adamiyina haubun kabirun hakanan wato fusata mutane ko hada mutane fada shine at-tahrish a hada mutane a hada kawunan su su fada ko a haddasa fitina tsakanin mutane yace haubun kabirun zunubi ne mai girma haubun kabirun zunubi ne mai girma haub shi ne ithim yana zuwa da fathul ha haubun kuma yana zuwa da bidammil ha wala takulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira kuma yana zuwa da hauban haub ma'ana shi ma zunubi kamar da ya zuwa cikin hadisin ibnu abbas wanda imam ahmad da ibn hibban suka rawaito ibnu abbas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi tafiya ya dawo in zai shiga gidansa sai ya ce tauban tauban li rabbina auban la yughadiru alaina hauban mana zamban to malaki cewa wat tahrishu bainal adamiyyin haubun kabirun haddasa fitina fada a hada kawunan mutane su rikici to haubun kabirun zunubi ne mai girma domin hada kan mutane su fada hanya ta tabarra haddasa fitina wanda kuma ya saba manufar shari'a manufar shari'a ita ce samar da haɗin kai da fahimtar juna da zama lafiya tsakanin jama'a to sha sa ma addinin musulunci ya haramta duk abin da yake zai kawo rikici da saɓani da rashin fahimta tsakanin al'umma aka haramta ƙarya aka haramta cin naman mutane aka haramta annabimanci aka haramta mummunan zato aka haramta hasada aka haramta zalunci duk abin da yake zai iya kawo saɓani da rikici an gane ko manzan Allah sassa ya kwadaitar da ai sulhu wa sulhu khair Allah ta'ala ya kwadaitar la khaira fi kathiri min najwahum illa man amara bi sadaqati aw ma'rufin aw islahin bainan nas gyara ake su an yi fada ai kuri a tattaro kan mutane kar a bar fadan nan ta girma duk mutumin da yake kana rikici da wani baya ce ma kai hakuri za ce karama wallahi karama karka yadda karka yadda to wannan shedani ne gyara ake so ana so a kwantar da wutar fitina ba ƙara wato ba ƙara zuba mata kanan zir za a yi ba ko fetur gyara ake so to shine ma nake cewa wata harishu bainal adamiyina haubun kabirun zunubi ne mai girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Tirmidhi yake cewa shin bazan sanar da ku ba bi afdala min darajati siyami wasalati wasadaqati abinda idan kuka yi alkhairinsa falalarsa yafi sallata nafila da azumin nafila da sadakata nafila qalu bala suka ce muna so ya rasulullah sai ke salahu zatil baini yin sulhu tsakanin mutane yin sulhu tsakanin mutane yafi kai azumin ta nafila ko kai azumin a wato sadakata nafila ko sallata nafila mazaifa inna fasada zatil baini hiya alhaliqa domin idan mutane suka samu sabani da rashin fahimta tsakaninsu wannan abin shine mai aski mai aski mai ake nufi da mai aski kamar inda wanzami zai zo aske kan gashin mutane ya gama da gashin nan gaba daya to haka nan idan aka samu fitina a cikin jama'a wannan zai gama da addinin mutane wannan da wannan ba sallama wannan da wannan ana rikici wannan gari ana ana fada ana kashe mutane wannan garin to addinin ba zai saura ba hatsalan wato sabani da fituntunu tsakanin al'umma to sha sama laki cewa wat tahrishu bainal adamiyina haubun kabirun kuma wannan aiki ne na shedan da wanda yake yana haddasa mutane fitina yana haddasa fitina tsakanin mutane yana hada mutane fitina yana kawo rikici yana koyi da shaɗan ne almajirin shaɗan ne shi almajirin iblisa ne musa Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin muslim a hadisin jabir yake cewa inna shaytana qad aysa an ya'budahu almusalluna fi jazirati al-arab iblis shaɗan ya fidda tsammani ya fidda rai ya yanki kauna a tsibirin larabawa bayan da za a yi mutane su bauta masa mana su bauta wa shaidan da shirka a koma kamar na jahiliya tsibirin larabawa tsibiri shi ne duk yankin da ruwa ya zagaya shi kasashen larabawa irin su makka madina da su yaman su kasashen yankin larabawa nan ruwa ya zagaya ta kowane bangare ta anan ariyan dai mazan allah ya kisa wannan yana yana fadi ne bayan musulunci ya kafu shaidan ya fi da tsammani ya fi da rai cewa anan ariyan dai mutane ba za su bauta masa ba tun da ba za su bauta masa ba shi ma ba zai kyale su ba kyalewa zai yi ba sai manzan Allah ya ce walakin fitta harishi bai nahum amma zai iya kokarinsa ya ga cewa ya haddasa fitina tsakaninsu ba za su bauta masa ba ba za su bauta gumaka ba amma sai ya haddasa fitina da fitintuna tsakaninsu wannan kam zai iya Allah zai ba shi damar wannan to duk mutumin da yake kullum yana haddasa fitina tsakanin jama'a ba gaira ba dalili ya hada sharri ko ya ƙarya ko ya annamimanci ya haddasa fitina tsakanin jama'a almajirin shaidan ne yana aikin da shaidan yake yi kuma na haramun ne malaki ce wa abdul khalqi wa abghadul khalqi ila Allah daga cikin halitta wanda Allah ya fiki wanda wanda Allah wanda Allah ya fi kyamarsa Allah ya fi kinsa wa ba'aduhum bir rasulillah wanda kuma ya fi nisa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin halitta almasha'una bin namimati su ne masu tafiya da annamimanci su ɗauki maganan wannan su kai wa wancan don barna mana ya saki kawo wannan matsala duk da cewa wannan matsala ta gabata ko a shafi na 1520 yana cewa walkadhibu wan namimatu kilahuma khullatun zamimatu mu yi bayani wannan a baya akan namimanci shine mutum ya dauki zancen wani ya kaiwa wani ala wajhil ifsari dan barna kuma manzo Allah ya yi kashedi akan wannan yake cewa la yadkhulul jannata qattat a wata riwaya la yadkhulul jannata namam mai annami mace ba zai shiga aljanna ba wa'idi ne mai tsanani wannan amma saboda hatsarin wannan malaye suke kawo wannan matsalar yake cewa almasha'una bin namimati wanda Allah ba wanda Allah baya so kamar mutumin da yake ya dauko zancen wani ya kaiwa wani me aikin su almufarriquna bainal ahibbati masu raba tsakanin masoya in akwai aboki da aboki akwai kyakkyawar alaka a tsakaninsu kyakkyawar fahimta sai zai bata ya ƙarya kana ganin wanan nan ki amince masa kullum kai ta kana cewa wani abokina wani abokina wallahi cutar ka yake kai baka sani ba a baka ji yayi kaza da kaza sai ya hada shubuha ƙarya da gaskiya ya fada masa yau da gobe har mutum ya zo ya gamsu ya ce wani dama na yadda da kai mutumin banza ne kai ya raba tsakaninsu al-mufarriquna bayna al-mahabba wasu suna da hasara ba sa so a ce wani da wani suna suna zaman lafiya akwai su da yawa zaman lafiyar su bai rage masa komai ba rashin zaman lafiyar su bai kara masa komai ba amma duk da haka baya su to shine malaki ce al-mufarriquna bayna al-ahibbati masu raba tsakanin masoya al-multamisuna masu nemawa li ahli al-birri ga masu da'a الأثرات تنتبه الأثرات جمع أثرة بإسكان الثاء أما كما يدش جمع جمعي سيزمونت بفتح الثاء الأثرة الأثرات suna nema wa masu mutanen kirki ina kurakuransu yake malam wani ina kurakuransa wani mutumin kirki ne ina kurakuransa suna da kullum idansu kamar kamera suna haskakawa mutane suna neman kurakuransu shi in kai mai kyau ba ruwansa da wannan kayi mai kyau dubu ba ruwansa ran da ka kuskura kayi kuskure rabin ɗaya bai kai ɗaya ba rabin ɗaya ce yo wane da kuke garin nan ga abin da ya yi malam wane nan ga abin da ya yi almultami suna aikinsu kenan suna zaman dirshe nema masu ke ba wai za su ci karo da kuskurenka ba a'a ba wai za su ci karo da kuskurenka su ɗauka ba a'a suna nema suna binka har gida har makaranta har ko'ina ina kuskurenka yake to irin waɗannan mutane masu kawo barna a cikin al'umma malam ya dauko ne daga hadisi fadinsa almasha'una bin namimati almufarriquna bain ahibba wannan ya zo a cikin hadisi a hadisi abu hurairata wanda ibn abidduniya ya rawaito cikin littafinsa zammul ghibati wan namima haka da imamu tabarani ya rawaito shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna ahabbikum ilayya ahsanakum akhlaqa almuṭawuna aknafa alladhina ya'lafuna wa yu'lafun sai yace wa abghadukum ila Allah wanda Allah baya so wanda Allah ya fi kin su almasha'una bin namimati wanda suke tafiya da annamimanci su dauki zancen wannan su kai wa wancan almufarriquna bainal ahibbati masu raba tsakanin musoya ta hanyar yin sharri ta hanyar yin ƙarya almultamisuna lil bura'i al'anata suna neman kuskuren albura'a marasa laifi albura'a marasa laifi to al'anata suna neman kurakuransu domin su sa su damuwa su sa su cikin kunci wani kuna gani mutumin kirki ne sai ya je ya hada ƙarya da gaskiya ya samu wani abu ya zo ya fada muku ya yada abun shi wannan wanda aka yada zance a kansa ya samu kunci da damuwa abin da yake so kenan wani hadisin hasan ne da shawahidinsa a hadisin imam ahmad wanda abdurrahman ibn ghanm ya rawaito mazalaki khiyaru ibadillah mafiya alkhairin bayin Allah allazina idza ru'u dhukirallahu wadanda idan an gansu sai a tuna da Allah salahin su ya kai idan ka ganshi sai ka tuna lahira idan ka ganshi sai ka tuna masallaci in ka gan shi sai ka tuna alkur'ani ko hadisi ka tuna aikin alkhairi ka tuna da Allah shi kansa ma wa'azi ne to su ne khiyar zababbu daga cikin bayan Allah sai ce wa shiraru ibadillah mafiya sharri daga cikin bayan Allah almasha'una bin namimati masu annamimanci almufarriquna bainal ahibbati masu raba tsakanin masoya albaguna albura'a al'anat masu neman kurakuran mutane an gane musamman mai zama na kurakuran na malami sura minti nawa mu wuce ba za mu kara kudin minti ɗaya ba inda ba mu kai awa ɗaya ba na minti hamsin da takwas ko ya wuce hamsin da takwas bari mu kara kudin minti ɗaya musamman malamai neman kurakuran malamai shagu sai mini ke cewa in ka nemi kuskuren malamin kai adashi matsaloli guda uku ne na farko ka shiga haƙƙinsa karan kansa an gane sannan ka wato soki ilminsa sanda kuma za ka hana mutane su amfana da ilmin nashi in matsayin malami ya fadi a idon jama'a za su rena shi za su rena ilmin kuma ilimin da ake karba fatawa sai a daina kaga yanzu matsalar ba wai ta tsaya kan malamin ba ta shafi me al'umma gaba daya kuma dan yi zama ta malami shi ba ma'asu shi ba annabi bane shi ba mala'ika bane gaskiya yau muna cikin wannan matsalar neman kuskuren malami malaman masu lalace malaman masu lalace duniya an zo karshen zamani malami da kaza yau wani gurin ma babu wanda aka tsana kamar malamin sai an zo karatu za a zauna a ji karatu a yi kabbara a buga waya a yi fatawa kuma an je majalisa abin zagi malaman ne ina wannan ilmi zai albarka ina za a samu albarka su ba annaba ba ne amma alkhairinsu ya fi sharrinsu alkhairinsu duk lalace wa malami alkhairinsu ya fi sharrinsu ya fi sharrinsu to inda kowane musulmi ma bai kamata ana bibiyar kuskurensa ba ina ku malami don kaya da kuskurensa mai mutane za su samu in ka har malamin ya kuskure in akwai dama ka je kai masa nasiha in babu kai masa addu'a Allah ya gyara don ka ji malam wani ya yi kaza ya kaza kaya da ya zama cin nama ne zikur ku akhaka bima yakra haka manzo Allah ce ya zama cin nama kai baka karu da komai ba malamin bai karu da komai ba ka cutar da addini ne saboda ka a kiyaye wannan a kiyaye wannan wannan nukta tana da muhimmanci gaskiya musamman a wannan zamanin namu ya zama kamar wato martaba malamai ba komai bane abu kadan sai ana ta zagi malamai sun shiga gwamnati sun lalace eh sun shiga gwamnati sun lalace to ka daina zuwa karatun su ka daina musu fatawa ka daina ka yanki mulhulda da su tunda sun lalace kai ma kar su su lalata ka shine ai wani adalci ka yanke hulda da su tunda sun lalace kar su lalata ka kai ka yanke hulda da su gaba daya ba kai ba su yana da hatsari yan uwa a daina wannan a ji tsoron Allah addinin nan ba san rai bane ba wai abin da kaga dama za ka yi ba abin da ya maka dadi ka dauka bai maka dadi ba kai ba haka bane dole kai wa kanka tarbiya ka sa bakinka linzami harshen na hatsari ne kamar da malamai suke ta luhumul ulama'i masmuma nama malamai akwai dafi akwai dafi guba in ka ci ba ka zauna lafiya ba to Allah tsare mana harsunanmu abinda muka fara zama daidai Allah ba mu ladarsa gaba daya abinda muka fara zama da kuskure Allah ya yafe mana gaba daya mu Allah ya ba mu ilimi mai amfani Allah ya wazar mana da zama lafiya a wannan jiha tamu da sauran kasashen musulmi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk